إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا جد له ولا اعداء له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقاعدنا وقره اعيننا محمدا عبده ورسوله وسفيه وحبيبه من بعثه الله رحمه للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي الى الخير والرشاد الذي سن لامه طريق الفلاح وبين لها سبل النجاح وعلى اله وصحبه اصحاب اما بعد عباد الله فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العلي العظيم القائل في معرض الامتنان على الناس ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فذكر نعمه على الإنسان بأن جعل له عينين يبصر بهما المرئيات فذكر نعمه وجعل له اللسان يعبر به أما في دمير وجعل له شفتين يستر بهما صغره ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وهديناه النجدين أي طريق الخير والشر المعديين إلى الجنة والنار قيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن مغيرة أحد السناديد القريش الذين لم يرعى الذي لم يرعى حق الله تعالى فيها فغمد نعمه فكم فلم يشكرها وكفر بنعم إخوة الإيمان إن اللسان نعمة عزيمة موجبة لشكر الله وشكر المنعم على هذه النعمة يكون بترك الاستعمالها فيما حرم الله ومن الناس من لا يشكر الله على هذه النعمة فيطلقون ألسنتهم بما لا يجوز لهم نطق به وكثير ما هو ومن ذلك إخوة الإيمان الكذب وشتم المسلم بغير حق والغيبة والنميمة وإشعال الفتنة في وإشعال الفتنة بين المسلمين وعزيتهم بالكلام وغير ذلك من معاصي اللسان ومنهم إخوة الإيمان من يصل إلى أكبر الظلم ألا وهو سب الوالدين والعياذ بالله فترى واحد منهم بدل أن يعزم نعمة الله عليه يستعملها في مسبة الوالدين في شتم أبوه وأمه والعياذ بالله وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه ولفظ البخاري إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ويقتدي أن سب الرجل والديه من أكبر الكبائر كيف يشتم هل يقع ذلك وهو استعباد من السائل استبعاد من السائل لأن التبع المستقيم يأبى ذلك فبين في الجواب أنه وإن لم يتعدى السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع التسبب فيه وهو مما يمكن الوقوع كثيرا فكر الحديث تحريم الشتم الوالدين من الحقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من قبل الآخرين من تسبب فعل كان كفائل الخير أو شر هذا الحديث أصل في سد الزراعي فما آل إلى فعل المحرم يحرم وإن لم يقصد الحرام عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه والمعنى أن يكون سببا لسب الأبوين سواء سب أحدا أو أذى أحدا وفي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستتب به أي تعرضه للسب وتجره إليه بارك الله لي في ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من استفى أنواع مسلمين maudu'in mu yau jan hankali ne ko tunatarwa ne a gare mu gabaki da yan uwa bisa ga wata halayya wanda ta zo ta zama kusan ɗabi'a ta musulmai maza da mata wa iyazubullah alhali kuma fasikanci ne bai dacewa da musulmi musamman ma mai ba da tarbiyya wannan ɗabi'a wanda yake kamata a ce shi babba shi ya kamata ya hana yara to in babba ya yi yaro zai wannan ɗabi'a ita ce in kuwa ɗabi'a ta zagayya za ka shi yau ba namiji ba mace za ka shi ya ci agogina amma sai kurma mashi ashar a haɗu da ashar a rabu da ashar ƙawata sai ta kurma mata ashar ma'ana ɗabi'a ta maguzanci ya koma kuma wannan shi ne yayi ko kuma shi ne kamna ko da sauransu alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babul muslim fusuq zaki musulmi fasikanci ɗan wana musulmi ina muku wasiya ni kaina da ku baki da da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah da kanshi a cikin alkur'ani yana faɗa mana yana yi nuna mana tunatar da mu baiwar da yi wa ɗan adam sai Allah ce alam na ji Allahu ainihin wa lisanin wa shafatai ma'ana Allah subhanahu ta'ala ce ba mu ne muka sanya maka kai ɗan adam wannan idanuwa guda biyu da kake kallon duniya da su kake kallon abin kalle-kalle kake harkokinka da su kake takama kake yanga da su wa lisanin washe fatel ba mu da muka sanya maka harshen da kake fitsara da shi ko kake kafa hujja da shi ko kake surutu ko kake hayaniya da shi idan muka rike harshen ba Allah subhanahu wa ta'ala kun ga anan sai yake tunatar da dan adam irin ni'ima da ya mana ta idanuwa ya sanya mana muke ganin abubuwa da su ya sanya mana harshe wanda muke furta duk abin da muke so manufanmu damuwarka daɗin mu idan allah ya dama sai ya rike harshen ya sanya mana harshe wannan labba waɗanda suke kare mana haƙoranmu inda za a yage maka wannan labban da sai ka zama wani dodo abin kallo abin kyama a wajen yara ba za ka gane ba sai in ka diba wanda allah su wata lafi da mashi baya da labban zaka ado ne waye maka wannan ni'ima Allah ce ba mu ne muka sanya maka shi ba kake kokari kai furci ka ci ka sha kai rumfashi bayan haka Allah ce wahadainahu najdain muka shiryar da kai muka nuna maka hanyoyi guda biyu hanya ta alheri da hanya ta shari hanya da za ta kai ka gidan aljanna da kuma wadda za ta kai ka gidan wuta wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne ga walid bin mughira ɗaya daga cikin manyan gimagiman ƙureshawa kafirin ƙureshawa wanda bai tsaya ya kula da haƙƙin allah ba ya rumse ido ya taki ya bishire game da ni'imar da allah ya masa bai gode wa allah bai kafirci to saboda haka ƴan uwana musulmi harshe ni'ima ce mai girma wadda ya kamata mu wa Allah godiya a kai mu gode godewa ni'ima shine mu gode mu wanda ya mana ni'imar wannan godewar ba baki ne zaka ce ba Allah na gode ba a'a shine ka nisanci dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana duk abinda sai kai wannan ni'ima da Allah ya maka ka saba wa Allah da ita to ka kiyaye da yawa daga cikin mutane ba sa godewa Allah kan wannan ni'ima da yi saboda aka sai mutum ya saki harshensa sakaka kawai shi iskar duniya ta masa daɗi ya manta da cewa wasu suna nan a kabari jiya suna daidai da kai in lafiyar ne sun fi ka lafiyar wasu in dukiyar ne wasu sun fi ka dukiyar in ilimin kake shi ta muka sun fi ka in karfin ne suke fi ka amma suna nan a bayan ƙasa kuma ba shawara aka ba su ba ba wai da yarda su ba lokaci ne ya zo to kai wannan bai ishe ka wa'azi ba duniyar kau kai take jira kai ka yanke mata cibiya saboda haka ta yawa mutane ba su ma Allah godiya akan wannan ni'ima zaga mutum da wannan harshe wannan ni'ima da Allah ya masa zaka mutum yana zanzara karya kawai saboda duniya ya faɗa abin da ya san ba haka bane ba kawai dan ya burge wani ya bata wani ko kuma ka ga mutum ya bude harshe ya kunduma ma dan uwansa ashar ko musulma ta bude harshe da kunduma ma yar uwarta ashar da wannan ni'imar da Allah ya maka ko kuma ga musulmi su zauna kawai ba abin da kuke ku ciccire wancan ku ci namun wancan ku yi da wancan wannan mutumin mazar to kaiwa ba ka sati kan kai na kwarai ba ka kokarin gyara kanka kai wannan halin da kake faɗa yana yi to kai ba ka kokarin kare mu Allah subhanahu wataala ya kare ka kawai sai zama yi da wane ya yi wayi wani to kai wace ta kware an na mimanci da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka maimakon ka sanya ta cikin alheri sai an na mimanci ka bi wannan guri ka faɗi wannan ka ɓata wannan ka tafi da rayuwar wanda kake ka ɓata wancan ka ɓata wancan duniya kai take jira mutum ka ga mutum ya yawo cikin sanya fitina a cikin musulmai a cikin al'ummar musulmai mutum ya dinga cutar da ‘yan uwansa musulmai da harshensa da bakinsa shi zai dinga zagi ya ɓata wancan ya ɓata wannan wa dukkan neman guri neman duniya kamanta da sakamako da cewa ko an gane ko ne gobe Allah zai huta masa haƙƙinsa ‘yan uwa da irin waɗannan abubuwa na saɓan Allah subhanahu wa ta'ala kai yau lalacewa ta kai lalace ‘yan uwa min akbar zulm shi ne zagi mutum ya zagi iyayen shi wa iyasullah kaga mutum maimakon ya gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya masa amma sai sanya ta wajen zagin iyayen shi an samu hadisi daga abdullahi bin amur Allah ya ƙara masa yarda ya ce annan mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi iyayen shi sahabai suka ce ya rasula ta yaya mutum zai zagi iyayen shi shi ne manzo Allah ce mutum ya zagi uban wani ko uwar wani da ka zage na wani ka zage bai karba ba iyayen ka zaga a lafazin imamu bukhari ya ce yana daga cikin manya-manyan kaba'irai mutum ya la'anci iyayensa yaya mutum zai la'anci iyayensa shi ne ka la'anci iyayen wani ka kunda mama iyayen wani ashar ya yi shiru ya kyale to na ga zagi in kuma shi ma ya ƙi haƙura jidan ya zuga shi yoni za a zaza kaza sai ka zage to hep kai can jaras ka zage na ka ya zage na shi to ɗan uwa musulmi kun ga wani abu ne da a hankalce ya za a ce mutum ya zage yayansa to amsa a nan manzon Allah ya ko da kai baka bude baki ka zage su ba amma idan kai sababin kai abin da aka zage iyayenka to kamar kai ka zage su ka zage na wani ko ka cutar da wani ya zagi iyayenka to kai ka sa zage shi wannan shi hadisin yana nuna mana kenan haramcin zagayya musamman kuma zage-zage na iyaye yana daga cikin sabawa iyaye ka walakanta su shine ka aikata abin da za a zagi iyayenka saboda haka mutumin da ya aikata sharri kamar wanda ya aikata mutumin da ya nuni aka aikata shari kamar ya aikata in ka nuni aka aikata alheri kamar ka aikata saboda kun wani hadisi yana ture mana cewa abin da zai kai ka zuwa ga haram in ka aikata shi ka aikata haram a wani hadisi na abdullahi bin amr yake cewa yana da cikin manyan manzan zunubai shine mutum ya sabbaba hanyar da za a zagi iyayen shi ka zagi wani ko ka cutar da shi ya sanya ya zagi iyayenka a hadisin abu huraira allah ƙara masa yarda ya ce kadda mutum ya yi tafiya a gaban iyayen shi a gaban mahaifinka ko mahaifiyarka kuma kadda ka zauna kafin mahaifinka ko mahaifiyarka kuma kadda ka kiraye mahaifinka ko mahaifiyarka da sunansu ka ji mutum ya kira sunan baban shi da sunansa a sakaya annabi ya hana ko ba gomi ce baban nan ce baba amma mutum ya ambaci ma'aifiyar shi da sunanta haka mutum kuma wanzan Allah ce kadda mutum ya sabbaba abinda za a zaki iyayen shi saboda ka uwa wannan ita ce dabi'a ta farko da ya kamata muke jan hankali uwa wannan abu ya zame mana ruwan gama duniya ka shiyo manya ba yara ba zaka shi manya suna zaki latijawan kansu kashi wannan ya kurmama wannan ashar wancan ya kurmama wannan ashar ɗan uwa wannan ba ɗabi'a ce ta kyau ba shedan ne wannan ɗabi'a ce ta maguzanci mai kokari mu kare wai duniyar nan ta mana saura tunatarwa ta biyu shine ɗan uwa musulmi game da alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne igiyar Allah ne ƙarfi hanya mai kakkiya da za ta kai mu gidan aljanna duk wanda ya riko da shi ya shirya wanda ya bi shirye ma alkur'ani ya bata domin Allah subhanahu wataala yayi yabo yawa a gurare da yawa game da alkur'ani ya bayyana mana falalashi da matsayin shi a wata ayar Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyul hakim saboda haka alkur'ani Allah subhanahu wataala ya mana bayani gurare daban-daban wala ya'tunaka bi masal illa shi'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah subhanahu wataala sun haske waraka ne hatta wannan alkur'ani ya burge ce danu aljannu sun yi imani da shi kuma Allah ya dau alkawalin kare alkur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna kunna lahu lahafizun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani irin lada a ranar tashi kiyama game da mai karanta alkur'ani game da wanda ya sa dan shekara ta alkur'ani ko shi karatun alkur'ani alkur'ani zai cece shi kuma za a ce alkur'ani ka dinga karantawa kana hawa kana tafiya har gidan aljanna har matsayi saboda haka yan uwa musulmi almutun ne zai tashi a lahira bai yi wani aiki ba amma zai gashi da lada da yawa a ce ya ce ubangiji na na samu ladan ya ce albarkar ɗayanka da ka bari algida alƙur'ani kasan ya su makanda suna ta karatun alƙur'ani su ne suke maka waɗanda ɗan uwa alƙur'ani shi ne satifikat ɗin da zama tafi lahira da shi duk wani satifikat da muka same shi a nan duniya zan bari sai dai a kafa a ce allah cikan baba injiniya ne dokta ne kaza ne da sauransu amma alƙur'ani sai ka ji lahira da kanta to ɗan uwa alƙur'anin nan da yawa mun ƙaurace mishi ƙauracewa ta ɓangare ta ɓangaren ta farko saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa waɗannan ita hazu hazar ƙura'ana mahajura ya ubangiji waɗannan bayi sun sanya wannan alƙura'ani sun ƙaurace ma wannan alƙura'ani sun ƙaurace ma wannan alƙura'ani ƙauracewa ta wajen karatu na biyu ƙauracewa ta wajen girmama alƙura'ani ɗan uwa musulmi da yawa ba mu ba alkur'ani ƙarfi da ya kamata mu ba shi yau zaga mutum ya ɗauko alkur'ani zai karanta alkur'ani sai ga ya ajiye shi a ƙasa zaga mutum ya ɗauko alkur'ani sai ɗau jarida ya ɗora akan alkur'ani zaga mutum ya ɗau alkur'ani sai wani akan mantuwa wani rashin sani sai mutum ya ɗauki salula ya ɗora akan alkur'ani uwa ba mu ba alkur'ani daraja ba ba alkur'ani ba ‘yan uwa yana daga cin girmama ilimi na shari'a girmama littafin ba alkur'ani ka daban littafi wannan wannan ko ƙawa'idi bai kamata ka ɗauki jarida ka ɗora masa kai malamai sun yi bayani cewa idan ka zo kana da jerin littattafai to saboda haka alkur'ani shine sama sa'annan sai tafsiri sa'annan sai hadisi sa'annan sai tabi sai kaza kaza da sauransu to barazana yau mutum yana da littattafai yana da journal yana da libro sai ga ya tora libro a saman alkur'ani ko a saman littafi na addini ko littafin addini ba a dora masa jarida ko wani libro a sama amma da yawa zaka samu yi karatun qur'ani sai mu bar littafin alkur'ani nan a aje ko mu dora mashi wani abu kai ko miƙe kafa ko ma alimi kashi ko miƙe kafa ba a yi ga littafi yana bayani yake cewa bai kamata ɗalibin ilimi ma ya ɗauki littafi sai da tsarki me sanya ya ce domin shi ilimi haske ne ita arwalla haske ce to kaga sai hasken ilimi ya karu akan hasken arwalla yana daga cikin girmamawa saboda haka ta wajibi kada mutum ya miƙe kafa shi a wajen littafi sa'annan littattafan alƙur'ani tafsiri su ake ɗora a sama barantana kuma littattafan faransai ka ɗora su a saman littattafai yana daga cikin girmamawa kada mutum ya ɗora komi ko aswaki ko bika ka ɗora kan alƙur'ani ko akwai wani littafi amma da ya wani lokaci mantuwa ne wani lokaci shagala ce mu dinga ƙoƙarin kiyawa ɗan uwa kai ko attawada ba a dora akan littafi ya kamata yan uwa mu kula da yawa wannan dan tatarwa ce zaka samu wani ba dan walakantarwa ba inda mutum zai dora wani abu akan alkur'ani dan walakantarwa wa iyaz billahi ya kafarta to amma da yawa ba dan walakantarwa ne wani mantuwa ne wani rashin sani ne gafala ce yan uwa shine wannan tunatarwa ta biyu ne kokari mu gyara wannan dabi'a Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل من اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الحافزين للأوامرك الشاكرين لأنعمك ومن علينا بواسع جودك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم اللهم ارحم امامنا المرحوم اللهم ارحم امامنا المرحوم محمد كجي وشيوخ السنه وشيوخ السنه الذين سبقونا بالايمان وادخلهم اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك اباءنا وامهاتنا وجميع ارحامنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم احفظ اللهم احفظ دولة النيجر من الفتن ما زهر منها وما بدن وعدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين اللهم احفظ دولة النيجر من الفتن يا ما زهر منها وما بدن وعدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين اللهم آمنا في أولادنا وعدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء واقفنا وإياه سائر الأهواء والأدواء اللهم إنا نستودعك جنودنا يا من لا تديع ودائعه اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وانصرهم نسرا من عندك اللهم افرض عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم احفظ احفظهم بحفظك وحرسهم بعينك التي لا تنام يا قوي يا عزيز اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الاسلام وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا عدوا الا هزلته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ردا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يئذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم تذكركم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جزاكم الله خيرا